إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar sha shida ga watan zulkada hijira na da shekara 1442 wanda ya yi daidai da 26 ga watan jun shekarar miladiya ta 2021 wannan shi ne darasi na 268 cikin jiran girgarsa daga karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكف سني دسنا ابن قيم الجوزية الشيخ الإسلامي رحمه الله لتاف زاد المعاد موسوعة لتاريخ من زم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يدرون كني dangane da bayani akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da tsarin rayuwarsa da al'adarsa da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa malamai suna jinjina ma ibn al-qayyim akan wannan littafi musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mashi alkhairi muna ci gaba da bibiyan al-imamu ibn qayyim al-jawziya rahimahullah a inda yake mana tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gama mana da tarihin wani yaƙi daga cikin ƙananan yaƙoƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je bayan da aka gama ainihin wato Khaybar an yi Khaybar an yi Hudaybiya sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wani ainihin wato a ƙaramin yaƙi a a da ya biyo bayan Khaybar ko kuma wato a hanyar shi dawowa gida daga Khaybar afwan a hanyar shi dawowa gida daga Khaybar a inda wata kissa ta faru ta bacci da su annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi har ya kai ga sun makara a sallar asubai to a wannan wuri ne muka kwana za mu tashi inda yake cewa faslun fi fiqhi hadhihi alqissa wannan gaba za ta yi magana ne akan fiqhun da ke cikin wannan kissa a to kafin mu karanta wannan fiqhun dama ka bai da muka yi alƙawari a darasin da ya gabaci wannan cewa za mu koma cikin sayin Bukhari da Muslim mu ji a hadithi ɗaiɗai na wannan kissa sannan mu karanta wasu bayanai daga cikin abubuwan da musamman al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya ambata na sharhi akan wannan kissa da bayani akan ta da kokarin tantance shin su ɗaya ne haka ya faru ko ba su ɗaya ba shine wannan yar makaluwa da ke hannun mutane wanda na rere mana daga cikin wato waɗannan littafai guda uku sayyid bukhari da muslim da kuma fathul bari sharhin bukhari na shiya limamu al-hafid ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ala jami al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi yayin da yake cewa haddathana imran bin maisara qala haddathana muhammad bin fudayl qala haddathana husayn an abdullah ibn abi qatada an abihi qala daga malamin shi Imran dan Maisara al-Minqari wanda Imam al-Bukhari da Abu Dawud ne suke karatu a wurin sa cikin ashabul kutub sita wanda rasuwarsa shekara ta 223 shi kuma daga Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan al-Ghabbi ya rasu shekara ta 194 daga cikin rijalul jama'a shi kuma daga Husayn ibn Abdurrahman al-Sulami kenan shi ma ɗaya ne daga cikin rijalul jama'a daga abdullahi ɗan abi katada daga babansa ya ce abu katada samun manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sirna ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lailatan a cikin wani dare muka yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa qala ba'dul qaumi sai wasu mutane suka ce law arrasta bina ya rasulullah ya manzon Allah muna bada shawara me zai hana a yada zango a ɗan huta ƙala sai ya ce a hafu an tanamu anis salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin tsoron kada ku yi bacci har a kai ga makara ma'ana lokaci ya riga ya kure suna ta tafiya asuba ta kusa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoraci su kwanta su yada zango dan kada asuba yi ta riske su alhalin sun makara qala bilal ana uqidukum sai bilal ya ce ba komai ku kwanta ku yi bacci ni zan zama mai gadin ku zan tashe ku daga bacci fattajaru sai suka kwanta bacci wa asnada bilal dhahrahu ila rahilati shi kuma bilal sai ya jingina a jikin abun hawansa faghalabatu aynahu shi ma idanun shi suka rinjaye shi fanama yayi bacci fastaiqadha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa qad tala'a hajib shams annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe ya tashi daga bacci daidai lokacin rana ta riga ta fito faqala ya bilal aina ma qulta yace bilal ina alƙawarin da muka yi da kai qala ma ulkiyat alayya nawmatun mithluha qat yace wallahi ya manzo Allah ban taba jin bacci mai nauyi ma irin wannan qala inna Allah qabada arwahakum hina sha'a wa raddaha alaykum hina sha'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kai bilal ka sani cewa Allah ya karbi rayukan mu ne mu duka gaba daya san da ya ga dama kuma inda ya ga dama ya dawo mana da rayukan ya bilal qum fa'adhin bin nasi bis salati tashi kai mutane kiran sallah a wata riwaya fa'adhin sai zama fa'adhin ma'anar shi fa'alin kir tashi ka sanar da mutane sallah za mu ji bayani akan wannan fatawadda'a falamma aka yi alola falamma ta fata shamsu wa biyadat yayin da rana ta daga kuma haskenta ya bayyana qama fa sallah sai ya miƙe musu sallah wanda ita ce riwayar Imam al-Bukhari ina fata mun gani shi kuma imam muslim a inda ya kawo wannan hadisi ya ce haddathani harmala ibn yahya at-tujibi qala akhbarana ibn wahab qala akhbarani yunus an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib an abi hurairah daga harmala ibn yahya ibn abdullah abu hafs at-tujibi ɗaya daga cikin ɗalibai graduates na makarantar imam shafi'i mutumin kasan misra ne yana da hadisi a cikin muslim da sunan nasa'i da ibn majah shi kuma daga ibn wahab wato malam abdullahi dan wahab kenan dan muslim abu muhammad al-misri babban malami daga cikin ɗaliban makarantar imam malik shi kuma yace daga yunus ibn yazid al-ayli kenan yunus yace daga ibn shahab muhammad ibn shahab az-zuhri daga sa'id dan musayyab babban tabi'i an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina qafala min ghazwati khaybar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ranar da ya yi kwana yana hanyar dawowa daga yakin khaybara kaga wannan riwayan ta ta ayyana yakin sara laylahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafiya tsawon dare hatta idza adrakahu al-kara hayyayin da gajiya ta kama shi arrasa sai ya da zawo wa qala bi bilal yace wa bilal ikla lana al-layla kai mana gadin dare fasalla bilalun ma kuddira lahu sai bilalu ya tashi ya tana filfili iyaka abinda Allah ya kaddara mushi wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabu annabi da sauran sahabbai alaihi salatu wassalam wa radiyallahu anhum suka yi bacci falamma taqaraba al-fajr can da asubahi ta kusa istanada bilalun ila rahilati sai bilalu ya jingina da abun hawansa muwajihu muwajiha lil fajr yana mai kallon mafita al-fajr فغلبت بلالا عيناه sai idanun bilalu suka rinjaye shi wa huwa mustanidun ila rahilati yana tsaye a jikin raƙumar sama ya kama bacci falam yastayqid rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wala bilal wala ahadun min ashabihi hatta darabatuhu shams da annabi sallallahu alaihi wasallama da bilal da sauran sahabbai suka yi ta bacci babu wanda ya farka har sai da rana ta buge su suka ji irin wannan zafin da rana da take da sassafe din faqala bilal sai bilal fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama awwalahu mustiqama annabi shi ya fara farkawa alaihi salatu wassalam fa fazi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqala ai bilal annabi ya farka alaihi salatu wassalam cikin firgici yace kai bilal ina kake faqala bilal akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya rasulullahi bi nafsika yace ya manzo Allah Allah da ya ƙanshi ranka na baka fansa uwata da ubana ya manzan Allah ni ma shi ya anshi rai qala sai annabi ya ce iktadu to mu ƙara gaba mu ƙara gaba faqtalu rawahilahum shay'an sai aka kora ababan hawa aka yi ɗaya tafiya kaɗan ثم تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح سألنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلال أكتاد إقامة أكي صلى الصبح فلما قد الصلاة قال لا أقام صلى سي النبي من نسي الصلاة فليسلها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري ce duk wanda ya manta sallah to yayi ta da zaran ya tuna Allah ya ce a tsaye da sallah dan ambato na qala yunus وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى وأقم الصلاة للذكرى دن أنبتو بالذكر لذكري دن أنبتو نابا هكا إكي كرنتا وشي محمد ابن شهاب الزهري وكاجو أن حديثي da riwayar sa guda biyu ɗaya daga Bukhari ɗaya daga Muslim hadisi ne mai ɗauke da fa'idoji da yawa shi sa muka ga dacewar mu dawo da shi mu ji shi Ibn Hajar zai tattauna mana akan mas'aloli da dama yace qauluhu kunna fi safarin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilifa fi ta'yin hadha safar an yi sabani game da ayyana wata tafiya ce fa fi muslimin min hadith abi huraira annahu waqa inda ruju'ihim min khaybar qarib min hadhihi alqissa yace a cikin muslim a riwaya abu huraira ya zo cewa a khaybar ne yana ishara ga wannan riwaya da muka ta muslim wata kissa makamancin wannan kaji wuri na farko wa fi abi dauda min hadisi ibn mas'ud aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallama min al-hudaybiyati layla kaji wuri na biyu aka ce hudaybiya ne a cikin riwaya abu dauda fa nazala fa qala man yaklaquna fa qala bilal al-haditha wannan ita ce riwaya abu dauda wa fi muwatta an zaid ibn aslam mursalan arrasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laylatan bi tariqi makkah ووكل بلالا kaji a riwaya da cikin cikin muwaddati ba Malik bin Isnadi mursali daga Zaid dan Aslam cewa a hanyar Makka ne akai haka wa fi musannaf Abdul Razzaq an ata ibn Yasar mursal sannan wani mursali kuma a littafin musannaf na Abdul Razzaq sanani daga ata dan Yasar anna zalika kana bi tariqi Tabuka cewa Tabuka ne kaji wuri na hudu wa fi walil bayhaqi fi dalail nahwahu min hadith Uqbah ibn Amir a riwayar bayhaqi a cikin dalail nahwu wajen kwacin irin riwayar ata dake cikin musannaf na Abdurrazzaq da ta hanyar Ubbatu dan Amir warawa Muslim min hadisi Abi Qatada mutawwalan Muslim ya fitar da irin wancan na Bukhari din na Abu Qatada da tsayi wal Bukhari mukhtasaran fi salati Bukhari kuma ya fitar a takeice a cikin kitabus salati da qissata nawmihim an salati an salati subhi aidan fi safari wannan kissa ta tarihin baccinsu a hanya lakin lam yu'ayyinhu ba tare da tantance tafiyar ba shine wannan da muka na Bukhari kuma ya kawo shi ya mishi babi babin da ke bayani akan kiran sallah ko da lokacin sallah ya fita ina fata mun gane wannan sai ya ce lakin lam yu'aqa fi riwayatin li Abi Dawud anna zalika kana fi gabati jayshin Umar a wata riwaya kuma ta Abu Dawud aka ce jayshin Umara ne yakin jayshin Umara wanda aka rada mutanen nan guda uku da Zaidu da da Abdullahi da da da Abdullahi dan Rawaha ko da kuma ainihin Ja'far dan Abu Talib wa ta'aqqabahu ibn Abdul Barr ibn Abdul Barr a cikin al-Isti'ab sorry a cikin at-Tamhid sai ya ci gyaran wannan riwaya bi anna ghazwat jaysh al-umara hiya ghazwat mu'ta wa lam yashhad an-nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayyakin jaysh al-umara shine mu'ta kuma annabi bai je ba da haka ba zai a ce a wannan wurin kisa ta faru wa huwa kama qala murajir yace wannan cin gyara daidai ne lakin ya tamilu an yakuna al murad yana iya yiwa ya zama bi gabata jishi umara ghazwatan ukhra ghayra ghazwati mu'ta yace kuma ta yi wani yaki ne da ma ake cin shi haka ba shi din ba ibn azar yake yace wa qad ikhtalafa al ulama hal kana dhalika marratan aw akthar an yi sabani shin wannan mas'alar su ɗaya ta faru kisar ko ta fi ɗaya a'ani naumahum an salatu subhi ina nufin batu akan baccinsu da makara daga sallar asuba an yi sabani so ɗaya ne ko so biyu fata zama al-usaili al-usaili wato abdullahi ibn ibrahim al-usaili wani malamin a fiqh malikiya mutumin andalus wanda ya rayu a ƙarshen ƙarni na hudu ya rasu ka tare da sa'in da biyu yace bi annal qissata wahida yace kissa guda ɗaya ce وتعقبه القاضي إياد بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة إمران بن حسين الإمام القاضي إياد يتي شينا غنن دي قصة أبو قتادة da muka ji yanzu da akwai wata kuma riwayar Imran dan Husayn daban-daban ne wa huwa kama qala Ibn Hazm yace gaskiya ne kissa ta fi kama da a ce guda biyu fa inna qissata Abi Qatada fiha anna Abu Bakr wa Umar lam yakuna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam kissa Abu Qatada tana nuna ibuwa ga cewa sayyidina Bakar da Umar ba su cikin wannan rundunar lamma nama san da ya bacci wa qissatu Imrana fiha annahuma kana ma'ahu kissa Imran kuma tana nuni zuwa ga cewa sayyidina Bakar da Umar sa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kama sun bayyinu kamar yadda zamu zo mu ambata wa aidan fa qissatu amrin Imran abin kisatu umara inna fiha anna awwala man istiqaza abubakar akwai bayani akan cewa wanda ya fara farkawa a kisan imran abubakar ne walam yastiqid annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ayqadha umar bit takbiri annabi bai farka ba sai da umar ya dinga yin kabbara kaga a wacce kisa ku mun ji manzo Allah shi fara farkawa ita ce kisatu abi ubayd abi qasada fiha anna awwala man istiqaza annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi al-qisatayn غير ذلك من وجوه المغايرات yace kisoshin ka kalle su akwai bambance bambance tsakankanin su kuma a zalika fal jam'u bainahuma mumkin ibn azrin yace duk da haka ba za a iya hada su a cikin kisa ɗaya ce la siyama ma waqa'a inda muslimin wa ghairihi anna abdullahi bin rabah rawul hadith an abi qatada zakara zakara anna imran bin husayn sami'ahu wa huwa yuhaddithu bil hadith bi tulihi فقال له انظر كيف تحدث فاني كنت شاهدا للقصه yace musamman ka kalla abin da ke cikin muslim da wani sa cewa Abdullahi dan Rabah mai riwaya hadisin da Abu daga Abu Qatada ya bada labarin cewa Imran dan Husayn ya ji Abu Qatada na bada labarin sai ce mishi to ba a hankali abin da kake faɗa mu akan idan mu akai kai kai kai to kaga kenan kissar Abu Qatada Imran dan Husayn ya halarce ta kuma shi ma yana da tashi ta daban kaga za su yi zama kisa yace qala fama ankara alaihi min alhadith shay'a da ka imran bai musanta wa abu qatada ko da abu ɗaya da ya faɗi ba fa ga ya dillu ala ittihadiha kaga wannan na nuni zuwa ka cewa kissa ce guda ɗaya lakin yace amma kuma limudda ta'addudi an yaqula wanda yake so yace kissa ta fi guda ɗaya zai iya cewa yahtamilu an yakuna imran hadaral qissatayn za iya cewa imran ya je duka qissa guda biyu fa haddatha bi ihdahuma ya bada labarin daya wa saddaqa abdullah ibn rabah lamma haddatha an abi qatada bil ukhra kuma da yaji an bada labarin dayar ya gaskata wallahu a'lam Allah ya musani ne malai ya ci gaba da cewa wa mimma yadullu ala ta'addud al-qissa ikhtilafu mawaqi'iha daga cikin abin da ke nuna cewa kisa ta fi guda ɗaya shine sassaɓawar bayani game da inda abin ya auku kamar kaddamna mun ji cewa a hanya kaza ko a hanya kaza ko a hanya kaza yace wa hawal ibn abdul barr jam'a bainahuma bi anna zaman rujui min khaybara qaribun min zaman rujuihim min al hudaybiyah ibn abdul barr ya kokarin ya hada cewa kissa guda ɗaya ce da wanda ya ce khaibara da wanda ya ce hudebiya da abu ɗaya ne saboda tafiye-tafiyen an yi su kusa da juna wa an nasma tsariki makka ya ce kuma aka ce hanyar makka ya duku alaihi ma za iya cewa duka hanya ɗaya ce kamar yadda misali yanzu daga nan zaria aka ce hanyar abuja za a kinta da suna kuma hanyar lagos za a ce mata kuma hanyar kaduna ko mun gane duk suna kan route ɗaya sai ce wala ya fa ma fihi min at-takalluf amma wannan kokarin hadawan akwai matsala a cikin sa akwai daukar wa kai abinda ba zai yi ba wa riwayatu abdurrazzaq bi ta'yin ghazwati tabuka taruddu alayhi riwaya abdurrazzaq da tace wato hanyar tabuka ne tana mayawwa da ibnu abdul barr martani akan wannan hadawan warawa tabarani min hadisi amr ibn umayya shabihan bi qissati imran sannan tabarani ya ruwaito kissa daga amru dan humayya dan umayya mai kama da kissar imran dan husayn wa fihi anna allazi kala alahum al-fajr zu mikhbar a cikin wannan kissar aka ce wanda ya yi musu gadar asbai wani mutum ne mai suna zu mikhbar yace wa bi kasr al-mim wa sukun al-kha'i al-mu'jama wa fathi al-muwahhada akhrajahu wa akhrajahu min tariq zim mikhbar aidan wa asluhu inda abi dawud وفي حديث ابي هريره عند مسلم ان بلال هو الذي كلا له الفجر من تشوا بلال ne قصة مسلم وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوله مسلم كذا sannan mun ji a can kuma an ce annabi ne ya fara farkawa alayhi salatu wassalam cikin kissar da ke cikin muslim kama fi qissati abi qatada wa ibn hibbana fi sahihi min hadisi ibn mas'ud annahu kala lahum al-fajr sannan a cikin sahih ibn hibbana kuma aka ce ibn mas'ud ne ya gada musbai wa za aidan yadullu ala ta'addud al-qissa wallahu a'lam kaga wannan ma na nuni zuwa ga cewa kissar ta fi guda daya wannan bayanin na ibnu hajar abin da ke nuna mana dai a takaice shine kissan nan ta faru akalla fiye da sau daya haka ruwayoyi suka nuna to a inda kuma yace a game da inda yayi babi cewa qauluhu babul azani ba'da zahabil waqti babin da ke bayani akan hukuncin kiran sallah bayan lokaci ya fita tare da cewa asali kiran sallah ana yin shi ne dan a sanar da mutane cewa lokacin sallah kaza yayi to ko zai yi a iya yi bayan lokacinta ya fita ba a yi ba kama a ce wani dalili ya sa ba a yi sallah ba kamar bacci ɗin ko wani al'amari da ya tsara mutane kamar yadda al'amari ya tsara su manzala sallallahu alaihi wasallam na gina ganuwa a lokacin yakin ainihin wato ahzab kamar wani tafiya kuna kan hanya wata ke tana da matsala irin wannan zamanin da ake tsoron kidnappers da waye kuna so ku wuce wani yanki da za ku shiga cikin aminci har lokacin wata sallah ya fita ko wani al'amari muhimmi kamar a ce likitoci ne sun shiga ɗakin tiyata al'amari ya rikice suka daɗe suka wuce lokacin da suke tsammani ko dai wani abu da zai sa har lokacin sallah ya fita ba ku yi sallah ba in ku za ku yi a jama'a shin za ku kira sallah ko ba za ku kira ba shi ne babu ina fata mun gani wannan hadisin na nuni zuwa ga za a kira ɗin alal aƙalla a ce sunna ce mustahabbiya a kira ɗin yace sakata labdu zahabi min riwayatil mustamli qala ibn al-muniri innama sarraha al-mu'allif bil hukmi ala khilafi adati mas'ala akwai sabani akan ta al-ada bukhari da zai ce ne hal hal yu'zanu ba'da khuruj al-waqti ko ba'da dhahab al-waqti ko ya halasta a kira sallah haka al'ada shi take amma me yasa anan kawai yace babun da ke bayani akan kiran sallah bayan fitar lokaci shine ibn al-munzir yace saboda karfin hujjar da ke cikin wannan kissa wa fil mukhtalaf fihi لقوة الاستدلال من الخبر على الحكم المذكور قوله حدثنا حسين هو ابن عبد الرحمن الواسطي كما يدى مكجي قوله سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة haka ne kuwa ibn abdurrahman al-wasri ne shine ko da muka ga a wancan a wancan inda yace haddathana husayn ibn abdurrahman al-wasri na'am yace sirna ma annabi sallallahu alaihi wasallama lailatan kana zalika fi ruju'ihi min khaybar hanyar dawa da khaybar ne كذا جزم به بعض الشراح معتمدا على ما وقع عند مسلم من حديث ابي هريره wasu masu sharhi sun dogara da wannan saboda abin da ke cikin ainihin littafin muslim da muka ji a baya malam ya ce wa fihi nazarun lima bayyantuhu fi babi sa'id at-tayyib min kitab at-tayammum shine abin da muka ji a baya yace na bayyana wannan cewa ba za a iya yanke hukunci kai tsaye a ce yaki kaza bane wa li abi nu'aym fil mustakhraj min hadha al-wajh anna في في أوله كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير بنا وزاد مسلم من طريق عبد الله بن ربيع عن أبي قتادة في أول الحديث قصة له في مسيره مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم نعس حتى مال الراحلة a cikin waɗannan wuraren da ya ambata cikin sayan muslim da littafin mustakhraj na abin aimin cewa abin da ya faru ana cikin tafiya ne an gaji sosai ai zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan abun hawan shi amma yana gengedi ya sai ya karkace haka Abu Katada sai ya tare shi kamar da ka san a ce misali direba ya gaji yana tafiya a mota yana gengedi ko kana zaune a aji ko a akan keken dinkin ka ko a bakin shagon ka kana ta gengedi saboda gajiya aka ce na'asa yayi gengedi hatta mala arrahilati har ya dinga lankwashewa daga cikin abun hawansa wa anna abaqata da da'amahu salata marrat sai da abukata da ya tare manzala sallallahu alaihi wasallam sau wa annahu fil akhirati ana karshen ne mal ala tariqi sai annabi ya kauce daga kan hanya ya sauka daga hanya fa nazala sab'ata anfusin sai ya sauka shi da mutane bakwai wa wada ra'sahu ya kwanta thumma qala sannan yace ifadu an alaina salata ku kiyaye mana sallam ولم يذكر ما وقع عند البخاري bai ambaci abin da ke cikin Bukhari min qawli ba'd al-qawmi law arrasta bina cewa sai da aka nemi alfarma aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam shawara cewa ko za ka yi mana zango anan ya manzon Allah wala qawlu bilal ko magana bilal cewa an ana uqidukum ni zan tashi ku ba walam aqif ala tasmiyati hadha sa'i wane ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ko za a ya da zango ibnu hajar yace ban gane waye wannan wata arisu da aka ce an rasa ma'anar shi nuzulul musafiri da ghairi iqama ya da zango da za a yi kafin a kai ƙarshen tafiya ma'ana kuna kan hanya daga Kaduna za ku je Lagos ba ku kai Lagos ba ku tsaya Abuja ko Lakwaja ko Ibadan ku yi sallah ko ku ci abinci ko ku buga mota iska ko ku tsaya ku huta to wannan shine ta'aris musamman idan an yi shi da daddare ina fatan mun gano malam yace wa asluhu nuzul akhir al-layl kaji ma magana asalin shi shine ya da zango karshen dare wa jawabu law mahdhub da aka ce law arrasta bina an share jawabin law taqdiruhu lakana ashal alaina da zaka yada mana zango ai da mun sauki ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qawluhu ana uqidukum maganar bilal da yace zan tashe ku zada muslimun fi riwayatin fi man yuqiduna a fa man yuqiduna annabi yace to in mun kwanta waye da tashi mu kala bilalun ana yace ni ne qawluhu fa galabat wa aynahu fi riwayati sarqsi fa galabat bi ghairi damir ba a ce fa galabat ku ba فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد على حاجب الشمس وفي رواية مسلم فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره rana ta riga ta daki bayansa qauluhu ya bilalu aina ma qulta ai aina alwafa ma'ana ina alƙawarin da ka dauka mana bi qaulika ana uqidukum da kace zaka tashi qauluhu mithluha ai mithlu nawmati allati waqa'at law ban taba jin bacci irin wannan ba qauluhu da yace annallaha qabada arwahakum huwa ka qauli ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan ne kamar da Allah yake cewa Allahu يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها Allah shi ke karɓar rayuka a lokacin da suke mutuwa, Allah kuma shi ke karɓar rayuka a lokacin da masu rayukan suke yin bacci. Wala yalzamu min qabdir ruhi al-maut. Da haka karɓar rai bai tabbatar da mutuwa. Fal mautu domin ita mutuwa inqita'u ta'alluqir ruhi bil badin. raba ratayuwar rai da jiki a raba ta zahiran wa batin a zahiri da a ɓoye wannan mushi ko bacci in ƙiƙa'uhu an zahiri raba alaƙar rai da rayuwa da jiki amma a bayyane amma a ɓoye suna nan a tare bambancin bacci kenan da mutuwa dukkan ana karɓan wato ran amma karɓan na mutuwa karɓa ne permanent karɓan na ainihin wato bacci karɓa ne temporary za ka zai zama akwai ragowar ittisali tsakanin jikin da ran shi sa mutum yake mafarkai saboda ran ya tafi wata duniya yana wasu sabgogi to sabgogin da yake a inda ya je su ne suke reflecting ma jikin shi ake cewa mafarki kamar da malamin suke fara malam ya ci gaba da cewa wa da muslimin annahu laysa fil nawmi tafriqun cewa a cikin bacci babu duk abin da mutum ya a bacci ba za a ce ya wuce maka idarwa ba in ya makara in ya karya a bacci in ya ga ya yi sata a bacci in ya ga ya sadu da wata mata da matar shi ba a bacci in ya ashar a bacci duka babu babu zubi babu tafriq malam yace qawluhu hina sha'a hina fil mawdi'aini laysa li waqtin wahid fa inna nawmal qawmi la yattafi ghaliban fi waqtin wahid da yace yayin da kuka yi bacci wannan bai nufin sun yi bacci a lokaci guda wani yayi bacci nan take wani sai da ya dan juya wani sai daga baya amma aka ce ina aka musu amfani litaglib yace a fa yakun hina al-ula khabaran an ahyanin muta'addid qawluhu qum fa'adhim bin nas bis salati da aka ce mishi to ka miƙe ka kira wa mutane sallah هو بتشهيد الذات فأذن كن وبالموحدة da kuma wato mai ɗigo ɗaya fihima a wuri guda biyu ma'ana fa'adhin fa'adhana walil kushnihani a riwayar kushnihani a fa'adhin bil maddi wa haddil muwahhada akai mushi ainihin wato a madda fa'adhin sannan kuma aka cire mai dugo daya minan nasi fa'adhin a minan min bin nasi wannan babu da ke jikin fa'adhin bin nasi sai kuma fa'adhinin nasa ma'ana wa'adhin ma'ana ku a'alim ka sanar da mutane wasa ya ci ma fihi min bu'd yace zan yi magana a gaba cewa wannan riwayar ba ta da tabbas qawluhu fa tawadda'a zala abu nu'aym fi mustakhraj abu nu'aym ya kara da cewa fa tawadda'a an-nasu falamma tafa'at ranar ta daga wa fi riwayatin musannif fi tauhidi min tariqi husayn an husayn fa qadaw hawaijahu suka biya bukatun su bi tsarki da sauransu suka gama fa tawadda'u suka yi alula ila an tala'at an tala'at shamsu wa huwa abyad siyaqan wancan da can karshen bukhari kitab tauhid ya fitowa da magana dalla dalla wa nahu li abi dawud min tariqi khalid an husayn wa yustafadu minhu anna ta'khirahu salati ila an tala'at ash-shamsu wa irtafa'at kana bi sababi shughli bi qada'i hawaiji wannan riwaya tana nuni zuwa ga cewa abin da yasa sallar ta ƙara jinkiri saboda sun ta biyan bukatunsu na dole kafin suka yi sallar ila a lalin kurujin lalin kuruji wakatin kara ba dai wai lokacin kin lokacin kyamar yin sallah ya fita ba qawluhu wa bayyadat waznuhu fa'alla bi tashdidil lam mithli himarra wa baharra ay safat rana ta fito kal وقيل انما يقال ذلك في كل لون بين لونين انا فدا haka ne zama launi tsakankanin guda biyu wato da duhu da haske fa amma al khalis min al bayat wato idan kokari ne karba ta ku aiwa duhu da haske ba masalan fa inna ma yuqalu abyad amma kace abyad shine farfarke qawluhu fa salla zada abu dawud bin nasi to ya gama da bayani a hadisin sai zo mana cikin magana da zai akan fadda fiqhu a hadisin sai ce wa fil hadith min al fawaid jawazul timas al atba'i ma yata'allaqu bi masalihim ad dunyawiyya wa ghayriha halaccin mabiya su nemi wani abu a gun shugaban su wanda zai gyara musu duniya walakin bi sigati al ard amma ta hanyar tay la bi sigati al itiraz ba ta hanyar wato su nuna su nuna cewa suna jayayya da shugabanci ina ya ɗauki wannan da suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law arrasta bina ya manzo Allah me zai hana me zai hana a yada zango kaga wato suke mu gaskiya a yada mana zango wato ba irin bukatu da ake nema a tsarin demokradiya ba ke mutane su ce ba su yarda ba shugaba kaza sai yayi kaza ko sai ya bar kaza ko sai yayi resign ba don a musulunci ne za a iya neman wani abu abun shugaba amma ta hanya ta mutuntawa da girmamawa irin yadda waɗannan sahabbai suka nema abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wa ala wa anna ala al-imami an yura'i al-masalih ad-diniyya kuma cewa shi shugaba duk sanda zai wa mutane wani abu da shafi rayuwar su ta duniya to ya kula da maslaha addini tana kan gaba ina ka dauki wannan da annabi ya ce musu ina tsoron kada mu rasa sallah ko mun gane suna da buƙatar baccin maslahar duniya ce kuma sun nema amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna muhimmancin maslahar addini tana gaba da maslahar rayuwarsu sannan wal ihtirazu amma yahtamilu fawatal ibadati a waqti da kuma daukan mataki game da duk wani abu wanda ake tsammanin zai iya ja a jinkirta sallah duk wani mitin ko wata taro ko wata tafiya ko wata tattaunawa ko wata harkar duniya za ta iya sa a rasa sallah to a ɗau matakin da za a datse ta daidai rasa sallah gini ake taro ake ko me ake shi sa malamai a zamanin nan sai amfani da wannan akan cewa za a iya saka alam aka ga sayyidina bilal da aka saka shi kamar alam aka sa shi gani alam da muke sakawa a wayoyinmu da agogunan din su tana mu lokacin sallah bid'a ne ba bid'a bane kafin ka jiyo kiran sallah alam ya tashe ka yana da mashiga a wannan wajen shugaba ya kula da maslahar mutane ta rayuwa amma kuma ba da muhimmanci akan maslahar addini fiye da ta rayuwa mana duk inda za a taba addininsu to haƙura da maslahar duniya a ɗaga maslahar addini ya fi ya ce wa jawazul tizamin khamidi khadimin kiyam bi muraqabati zalika da kuma halascin wato wani mai hidima ya ci gaba da maka hidima ko da kana bacci ma'ana dan ka sa wani yana gadi ka kana bacci baka wulakanta shi in kana da bukata haka kuma kai na sama da shi والاكتفاء في الامور المهمه بالواحد sannan abu komai girman shi ashe mutum daya zai iya wakiltar mutane da aka sa bilal shi kadai wakilci mutane a gadin lokacin sallah wa qabulul uzri mimman itazara yace da kuma bayani akan idan mutum ya bada uzuri sai a karbi uzurin shi da bilal ya bada uzuri sai a karbi uzurin shi kar a ce ba wani nan ka mana alƙawari ka kare a sai a karbi uzurin bi amrin sa'id in dai uzurin abin karbe ne a bisa mizanin hankali da ilimi da al'ada wa taswiqu al-mutalaba bil wafa'i hadisin kuma yana nuna zuwa ga zaka iya tuhumar mutum idan ya baka alƙawari bai cika baka ce ka bu ba'asi ka ce ya naji shiru ya muka yi kaza da kai baka cika ba bil iltizam ka ce idan mutum yake iltizami da abin da ya dauki alƙawari وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيها على اجتناب الدعوة كما أنفس كانت دوانا مغانا إزوا بلال لي دن أنيسنتا الدعوة والثقة بالنفس دن كده متين يدنغ تكا بايكي شيسا إذن أكي القوري ذاك تكا كما ذا أنيميك دك تكا وانا زي هانا كتكا بايكي ووصل الزن بها دن كما أكيوت ستتوغ متاني لا سيما في مذان الغلبة musamman a inda ake ganin abu ya fi ƙarfinka wa salabul ikhtiyar da abin da ya kwace maka zaɓi kamar shi bacci ɗin wa inna ma ba dala bilalun ila qawli ya ana uqidukum ittiba'an li adati fi istiqadi bi misl zalika alwaqti li ajli al'adab bilalu me yasa bilalu ya sauri yace ni zan yi muku wannan aikin saboda dama cin shi lada ne ya saba tashin mutane yanzu wannan bai nuna yana son shugabanci ko ya kawo kanshi duk abin da ake neman wanda zai kasancewa kai ka iya kuma ka cancanta babu laifi kai sauri ka ce ni ne zai ba sai ka jira an ayyana ka ba malam ya ce wa fi khurujul imami bi nafsihi fil ghazawati was saraya yana nuni zuwa ga halaccin fitar shugaba da kanshi zuwa ga yaƙe-yaƙe manya da ƙanana wa fi raddu ala munkiril qadri kuma hadisin yana raddi ga masu inkarin kaddara kaddara ce ta sa suka yi bacci har suka makara wa annahu la waqi'a fil kauni illa bi qadari kuma babu abin da zai faru a duniyar nan sai da kaddara wa fil hadisi aidan matar jamalahu sannan hadisin na nuna abin da bukhari kafa mishi babu wa huwa al-adhanu lil fa'ita shine kiran sallah ga sallar da ta kubuce idan za a rama ta a jami'i ne ko kai kadai ne a daji ne ko a gida ne za a kira mata sallah wa bihi qala shafi'i fil qadim shafi'i yana da wannan fatawa a da can a kasar iraki kenan wa ahmada hakanan Ahmad shima wa Ahmad wa Abu Thawr wa Ibn al-Mundhir wa qala al-Auza'i wa Malik wa Shafi'i fil jadid da Auza'i da Malik da Shafi'i a fatawar shi sabuwa yace la yu'dhanu laha ba za a kira mata sallah ba wal mukhtar inda kathirin min ashabihi an yu'dhana li sihhati al-hadith mafi yawan malaman mazhabin Shafi'i suka ce a a a kira sallah tunda hadisin ya inganta wa hamlul adhani huna ala al-iqamati muta'aqqabun wasu ce a ai azan din da aka ce iqama ce yace amma an ci digen wannan magana li annahu aqbal adhan bil wudu'i aqbal adhan bil wudu'i dan ya biyo bayan cewa an yi kiran sallah sannan akai alula idan ko iqama ce sai an gama alula an shiga sahu ake yi thummar bi irtifa'i shams da kuma cewa rana ta daga kaga lokacin ya kare kenan falau kana al muradu bil iqama lama akhara as-salata anha da ikama ce da zaran an yi ta za a yi sallah na'am yumkinu hamluhu za a iya daukan maganar ala al-ma'an al-lughawi a ce ai al-adhan din e sanar da sallah ne wa huwa madul i'lam sanar da sallah wala siyama fi riwayat al-kushmihani musamman riwayat al-kushmihani wa qad rawa abu dawud wa ibn al-mundhir min hadith imran ibn husayn qala في نحو هذه القصة فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين يا أمر بلال يكرا صلى سيمكي صلى ركع بيو ثم أمره فقا- فأقام وتسكي نافلة كده sannan ya ƙara umarnin suka yi rakatul fajr ya ƙara umarnin bilal ya tada iqama fa sallal ghadata ya musu sallah asuba wa sayatul kalamu ala al hadith alladhi ihtajja bihi man lam yara at ta'dina fil babi alladhi ba'da hada yace za a zo a babi na gaba a ji hadisin waɗanda suke ganin ba za a kira sallah din wa fi mashru'iyatul jama'ati fil fa'iti yace kuma wannan hadisi yana nuna cewa za a iya yin jam'i a sallar da ta kubuce an dora mata wasa ya ci fil babin da ziba da hu'aidan za a ji wannan magana a nan gaba wasu dallabi ba'adul malikiyati ala adami ka ba'i sunnati arrati wasu malikiya sun yi amfani da zahirin wannan hadisi cewa ba a rama sunna ratiba in ta kubuce kamar rakatan fajiri ko makamantansu da annahu lam yuzkar fi dan ba ambata ba a ciki lam yuzkar fi annahu sallu rakatayn fajiri sai ce wala dilalata fi babu wannan hujja li annahu la yalzamu min adami dhikri adamu al-qul rashin fade bai nuna ba ai ba nasiyama ila thabata annahu raka'ahu ma fi hadisi abi kaza da hada inda muslim musamman da yake a cikin ruwa muslim ya tabbata ne wa sai ya ce fi babin mufradin lidhalika fi abwabi ka qawl bukhari da kan babi na musamman akan babin da ke bayani akan rama sunna ratiba in ta kubuce وتدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي الصبح المهلب يرجع دون أكن صلاة الصبح صلاة الوسطى يرجع الصبح قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد بمراقبة وقت الصلاة من غيرها yace saboda annabi ta ba wani aikin cewa ya mushi ganin lokacin wata sallah sai mun duwa ga cewa cewa da aka yi kiyaye salloli kuma ya kiyaye salatul wusta to wannan dalili ne akan kiyaye ta fiye da sauran to daga cikin kiyaye tafiya da sauran shine har a ba wani ya gadin ta wannan istinbati ne mai kyau inda babu dalili na karara akan cewa ba ita bace wa fi ma qala nazarun yace akwai magana akan wannan la yarfa qala wa yadullu ala annaha hiya al-ma'mur bil muhafazati alaiha annahu sallallahu alaihi wasallama lam tafutu salatu ghayriha li ghayri qadri shaghalahu anha yace inji ibn mundir ya ce daga cikin abin da ke nuni zuwa ga cewa ita ce aka ce a kiyaye da kiyaye na musamman wata sallah daga cikin sallolin da ake yi a wuni ba ta taɓa kuɓuce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan wani uzuri ba in ji bin mumin sai ce ko kalamun mutadafa ita wannan magana abin tunkuɗewa ce fa ayyu udrin abyana minan nawm akwai udrin da yake bacci wasu dallabi qabulu wasu dallabi ala qabulu khabaril wahid an yi hujja da wannan akan an san labarin mutum ɗaya bilal da suka bari ya ga asuba ya gaya musu kaga shi ɗaya ya ce qala ibnu baziza wa laysa huwa bi qafin fi da ijmali annabi sallallahu alaihi wasallama lam yarji ila qawli bilal bi mujarradi yace amma ana iya cewa ai ba bilal ne kadai ba hala ya faɗi magana bal ba'da an-nazari ila al-fajr da aka ce asuba ta yi kafa annabi da ta yi sai da ya kalli sama ya ga daga ta yi zai zama ba magana bilal ya aiki take ne lawus tai kaza masalan fi sanda sanda ya farka wa fi jawab ta'khir kaza il fa'ita an waqti lintiba yace kuma wannan na nuni zuwa ga halascin idan mutum ya manta wata sallah ko yayi bacci ya tashi bai yi ta ba zai iya jinkirta ta har zuwa ya shirya mata kamar yayi alola ko yayi wanka ko yayi timama ko ya yi wata bukata wadda ta zama dole kaga sai da suka matsa daga wajen sannan suka yi alola aka ce wasu su yi wasu bukatu kamar wanka ko makamantansu sannan aka kira sallah sannan suka yi nafila duk wanda yana cikin jinkirin ya ce wa kanta kaddama zalika ma baqiyati faidi fi babi as-sa'idi at-tayyib min kitab at-tayyib to kaji wannan maganganu da al-imam ibn hajar ya faɗa wannan sai ƙarin fa'idoji ne daga cikin wannan ainihin wato kissa Allah ya samu dace Allah ya saka musu alkhairi sai mu koma cikin littafin mu jira gowa fa'idojin da shi kuma al-Imam al-Hafiz Ibn Qayyim Jawziyya ya kawo anan da yake cewa fiha anna man nama an salatin aw nasiha fa waqtuha hina yastayqizu aw yadhkuruha wannan hadisin na nuni zuwa ga cewa lokacin wata sallah da kamanta ko kai bacci baka yi ta ba shine da zaran ka farka idan bacci ne ko da zaran ka tuna idan mantawa ne وفيها أن سنن الرواتب تقضى hadisi na nuni ba ga cewa ana rama sunnoni rawatib kama tuqdal fara'id kamar da ake rama farillai wa qad qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sunnatal fajr ma'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya rana ya rama sunna al-fajr tare da wannan sallah wa qada sunnatal dhuhri wahda wata rana ya rama sunna azhar bai yi ta ba sai daga baya rarawa ta ita kadai wa kana hadiyu sallallahu alaihi wasallama kada as-sunan rawatib ma'al fara'id yana rama tare da farillan idan wani dalili kuma yasa yayi farillan bai yi su ba sai ya rama su daga baya wa fiya anal fa'ita yu'adhdhanu laha wa yuqam ana kira mata sallah a kira mata a tada mata iqama wa fi fa inna fi ba'd turki hadhihi qissa annahu amara bilalan fanada bis salati ya zo a wasu hanyoyin kamar yadda muka ji a wannan maganganu cewa ya umarci bilalu ya kira sallah wa fi ba'daha fa amara bilalan fa adzana wa aqama zakarahu abu daud abu daud ya ambaci wannan wa fiha a cikin wannan kisa akwai bayani akan qada'ul fa'itati jama'at rama sallah a jami wa fiha qada'uha 'ala al-fawri rama ta a cikin gaggawa nan sun saba da al-imamu ibnu hazir ko li qawlihi saboda yace falisalliha idza zakara ya rama da zaran ya tuna wannan lafazin muslimi kenan da daga Abu Huraira da lafazin Bukhari da Muslim daga daga Anas da yace falyusalliha idza zakara ai idza al-fujaiya kenan da zaran ya tuna wa inna ma akharaha am makani mu'arrasihim qalilan annabi ya jinkirta ne sallallahu alaihi wasallama daga wurin da suka kwana dan kadan li kaunihi makanan fihi shaytan saboda wurin akwai shaytan fartahala minhu ila makanin khairin minhu daka ya tashi daga wurin ya koma wani wuri wadhalika la yufawwitu al-mubadara ila al-kaba'i wannan bai nufin ba a yi sauri ba fa innahum fi shughli salati wa sha'niha domin duk suna cikin aikin yin sallah ne ma'ana miƙe wanda za ka yi ka matsa ka ɗebo ruwa ka shiga bayi ka yi alola ko ka yi wanka ka yi asuwaki ka kira sallah ka yi ikama duk a cikin gaggawan ne ya fi madadin da samu ya zauna yana jira tukunna sai ya gama abin da yake ko ya buɗe wai shafar latsawa tukunna sai ya gama karanta messages sannan ya ce bari ya sallah kaga wannan shine wanda bai yi gaggawa ba ko ya ce sai ya ci abinci ko sai ya yi wanka ko sai ya jira wani abu makamancin haka na'am eh haka jinkiri na bukatuwar sallah na kware kuwa wa fiha tanbihun ala istinabi salati min amkinati shaytani to wannan bai da kaga ibn hadir shi bai ambace ta kwata kwata wannan kissa tana nuni zuwa ga nesanta sallah da duk inda shaytanu suke kal hammam kuma bandaki wal hushi bi tariqil aula da kuma wato makewayi a bisa wato a inda ya fi dacewa min bola bola shi ne alhush matattaran datti da kuma dinda ake wani shaidanci to kada a yi masallaci kusa da wurin kada a yi sallah kusa da wurin ko da tana ta kama ka a wani waje karka yi a kusa da ake shan giya ko ake yin kiɗa ko ga bola ko ga wata ƙazanta sai ka nisanta sallar ka da wannan wajen fa inna hadhihi manazilu waɗannan wuraren banɗaki da bola masaukin shedan ne allati ya awi ilaiha inda yake komawa wa yaskunuha mazaunin gidan shi fa idza kana nabi sallallahu alaihi wasallama taraka al mubadarata ila salati fi dalika al waqi in ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta gaggawar yin sallah a wannan wurin wa qala yace inna bihi shaytana akwai wani shedan a nan wajen fa mazzannu bima wa shaytani wa baiti to me kake tsammani da mazaunin shedan ko gidansa wannan wani fili ne mai tsafta amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kin sallah a wurin saboda ya ce akwai shi to ina kuma ga inda dama nan ne daba shida da duk inda ake wani shedanci to sai ka nisantar da sallar ka da wajen daga cikin waɗannan kuma hadda wato inda ake sauraron wani abu irin na shida kamar inda ake sauraron kiɗa kakai sallah a wajen zai raba maka hankali ko kuma kana da yanci ka kashe kiɗa ko inda ake kallon wani abu ko wata fitsara ko wani badala sai ka nisanta sallar kada wajen gwargwadon hali ina fata mun gano wannan malam yace faslun walamma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila almadinati رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل bayan da aka dawo Madina a gama yakin Khaibara dama in za mu iya tunawa a can baya lokacin da mutanen Makka suka yi hijira an ji cewa mutanen Madina sun ta ba su kyaututtuka gidaje sakin musu mata su aura su ba su gonaki su ba su ainihin wato gidajensu da komai to wani abu da galibi mutane ba su sani ba garin kuma da wannan kisa shi mafi yawan muhajirai ba su an shi wannan abu ba kowa ne yansa ba mun san dai kisa sayyidina abdurrahman na awf wanda ta bayyana cewa shi ya ki karba to ba shi kadai bane akwai muhajirai da dama wanda izzatul nafsi ta hana su su karbi wannan kyaututtuka amma sun karba a matsayin aro sun karba a matsayin haya da jangali ko mun gane ibn salim a cikin tabaqati ya ambata haka nan sahihu muslim wannan kisa cikin sahihu muslim shine me yakon a baka kyautar gida a baka kyautar mota a baka kyautar mashin ko meye a akwai sabon da suka ce abin da yana sun hijira a lokacin shine dan kada su shiga cikin wannan kaskanci kar su zama alatan ala sa'irin nasu sai da suka samu jari suka samu abin da za su yi sannan suka dawo madina yana nan a cikin littafin ainihin wato sai musulun shi wannan da haka wannan yana nuni zuwa ga jama'a duk da yaban da aka yi ma mutanen madina cewa wa yi kusuruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wani akan kansu ko da suna son abu a ɗayan gefen mutanen makka ba abin da muke tsammani cewa wai maciya banza bane su ba haka ba wasu su tabbas sun karɓa amma mafi yawa abin da suka yi shine to shikenan wannan gonar ni ba zan karɓi ta kyauta ba amma zan dinga nomawa sai mu dinga rabawa na maka aiki ke ko kuma za ka bani gidan nan amma ran da na samu gida zan dawo ma da gidanka aro ne ko mun gani za ka bani faka so ka eh amma zan dinga biyan kuɗin haya to mu gane wannan jama'a duk inda ka je yi kokari ka zama independent financially kaka yadda ka zama alatan alal musulmi za a za a zama an an kyamace ka da wuri kala hadisin vurgabban tazdad hubban hatta ziyara annabi ya ce ka dinga ziyarar mutane sadda sadda za a ƙara ƙaurata ka amma kullun ka je kullun ka je a ce tunda azumi ya kama kullun sai ka je gidan wani gaibo da baki amma azumi ya dinka ga fara gaskiya wani ya matsa mu wallahi kamar bai da mata ko mun gani to mutanen makka ba su aishi wannan ba sai a matsayin aro a matsayin haya a matsayin jangali suna raba samarat din wato in an yi harvesting dabinon da inabin sai su raba su da asalin mai gona shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi irin wannan gona a gun mama Anas ta bashi wasu kunyaku ko wasu bushiyoyi kaza mu ce ko tunda bushiyoyi ne na dabino ta bashi yana nomawa shine zamu ji ana to da aka je yakin khaybara sahabbai ɗan makka suka samu arziki suka samu abin da ya ishe su sai suka dinga mayarwa da mutanen madina da gonakin su su ba ci ma zaune bane yadda mutane suke tsammani ya kamata da idan zaka bada labarin wannan kisar to ka dinga cika labarin yadda yake haka wannan shine cikon labarin wanda na tabbatar mafi yawa ba saba jin shi an saba jin labarin da kawai falalan mutanen madina wajen tarbar baki to su waɗancan bakin kawai talasu ne su kawai ba sa komai dai su zauna kawai komai a basu ba haka suka zauna ba wannan ba halin sahabbai bane zama mutane ne masu ƙwazo masu himma mun dai san kawai kisa Abdullahi a Abdurrahman dan Awgo to ba shi kai bane Abdullahi dan Mas'ud yana cikin wanda ba su shi wannan ba hasali ma zuwa ya dinga yin dago a kasuwa akwai su da dama masu irin wannan tunanin da izzatun nafsi duk da yake wannan ba bai nufin an baka kyauta kake karba bai hanawa zaka iya karba amma abinda ba a so ka zama kullun ci ma zaune ina fata muna ganewa jama'a shine malam yace walamma raja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila almadinati yayin da annabi ya dawo raddal muhajiruna ila al-ansari manaihahum allati kanu manahuhum iyaha min an-nakhil sai mutanen makka suka dawo da mutanen madina da dabinan da suka babba su hina sara lahum bi khaybara malun wa nakhil yayin da suka samu dukiya suka samu dabinai nasu a khaybara fa kanat ummu sulaimin wa hiya ummu anas ibn malik ummu sulaim wannan dattijuwar arziki radiyallahu anha mahaifiyar sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda shi da mahaifiyarsa ta kasance a adat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idaqan ta baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan bayawar bayarwan wasu dabinai aka ce idaq wato wani rukunin dabinai wato gonar dabino fa ba kunna umma aymana maulati shi kuma annabi da aka bashi bai bukata mai noma su sai ba ummu ayman uwar su usama barariyar bai wannan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba ta tana nomawa tana shagalinta anan malamai suka ce wannan na nuni zuwa ga da ba mutum abu kyauta zai iya yin kyauta da shi ya sarrafa shi yadda ya ga dama asali abin da annabi ya dauka kyauta suka ba shi da kan gaba mutum kyauta yana da yancin ya yi duk abin da ya ga dama da shi gaba dan ka sa wannan zamanin sai mutum baka kyauta kuma ya sa maka yi me kai da abu zaka iya ka siyar zaka iya ka kyautar kai ko da ragon layye ne aka baka kyauta kaga cewa baka bukatar irin shi ko na bata kama ka ba ko ka rata larura ta bulayya aka baka sai da abinka wanda ya baka bayi da yancin ya ji haushi ya ji damuwa cewa na bawa na kyauta ya siyar riga idan wani ya baka yana jira ya ganta ne a jikinka in baka saba to kai wulakanci to ba haka bane ya kuma su bada kyauta in ka ba mutum kyauta abu ya zama mallakin sa shi yake da tasarrufi akan sa yadda ya ga dama haka ya kamata ya shi amma kai ma da aka baka yi kokari kai abin da wanda ya baka da ji dadi don gobe ya ƙara ba ko mun gane don a zauna lafiya amma bai da yanci ce sai ga yadda zaka ci to sai annabi ya dauka ya ba ummu ayman wa hiya ummu usamata bin zaid faradda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummu sulaimin idaqa to da aka yi wannan harkar duk mutanen makka suka maiwa da mutanen madina ummu sulaimin ta ji shiru annabi ya dawo mata da nata sai ta aika anas ta ce a je a bincika mata ya ta ji shiru manzo Allah bai mata magana gonar ta ba ta so ta je ta ta gyara ta sa taki da sauransu ma'ana an ka ba da aran abu ka ci shi za ka iya bin sau ko da babba ne ka baiwa ko bashi ko menene da manzo Allah ya ce haka sai ya gane ashe suna nufin ya dawo musu da kayan su sai ya dawo musu da yace to shikenan ku je ku cigaba da amfani da kayan wa atahunna wa ata umma aymana makanahunna min haythi makana kulli azqin ashara ya dauki dabino kowanne tushen dabino guda daya sai da ya mayar wa da umma aymana guda goma a madadinsa abin da ya faru kamar da ke cikin musulun umma aiman tana gida ko ta ji an ce ga anas can suna gyara gona sun dawo gonarsu ta wuce anas ka fita daga gonar ba gonar ka fice ya ce ai annabi ya ta ce ina aka ce ta saka gyalanta ko wani mahaifinta ta shaƙi anas tana jin shi za ta fita da shi daga gona annabi ya zana ce mata ya umma aimana uturki ki kyale shi umma aiman ni na basu tana ce mishi ta ce kalla wallazi ba a saka bil haƙi ta ce na rantse da Allah da ɗauka da gaskiya wallahi ba zan ba su gonan nan ba ta ce annabi haka ba kalla wallazi la ilaha illa huwa saboda yadda duniya take shiga ran mutane jama'a ta shaki Anas yana dan yaro yana ta nishi sama sama sai annabi ya ce to ki sake shi zan canza miki a kirga da minan nan zan baki ninkin su so goma saboda karamcin manzala sallallahu alaihi wasallam sanan ta hakura kaji kaji kaji kaji wani shi dani kuma ko to wanda kaga dole a bata uzuri wataƙila ta riga ta saba da gonar ta saka taki ta shirya wa gonar ta mata ban ruwa ga dabino ya fito kawai a zo a ce ta fita ko gonar ka ce wannan kai ma ba za ka yadda ba haka a ce wani ya baka aron gona ka gama mata wahala yanzu farkon damunar nan kawai ce na fasa dole ku yi rigima to shine ta ce la wallazi ba a saka bil haqqi na rantsi da Allah ɗan kuka da gaskiya wallahi ba zan ba su ba sai annabi ya mata wannan alfarma ya ainihin wato mayan mata da madadin wannan gona da binai kowane tushen dabino daya guda goma goma goma dan dai a zauna lafiya annabi ya bata sallallahu alaihi wasallam saboda karamci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa idan kana babba to kai ne zaka dinga dauka asara kin babba juji ne annabi zai ce mata amma ke baki da mutunci eh a miki alheri ki kirama da mugunta wannan ba bari na baki ba ai na take mai musu ko wani irin rashin imani ne wannan annabi mata wannan yana mata cewa ba ta da kirki ko bata kyauta ba gashi dai baiwa ce kuma aka ce baka fata ce don ana cewa tana daga cikin bayin da mutanen Makka suka samu bayan rugujewar wato sojojin Abraha din daga baya ta zama mallaki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kuna mutum yana kasa da kai yayi wani abu wanda ka fahimci yana da uzuri dabi'a ce ta dan adam ta san duniya ko da ganin cewa ya wahala za a cuce shi ko ba a kyauta mishi ba to kai babban sai ka haƙura ka biya daga asusunka ko daga aljihunka ko asusun gwamnati wannan ko a gidanka ne ko a ofishinka ne ko a hukumar da kake shugabanci ne ko a tsakanin ƴan kwadago ne a gonarka ko a site ɗin da kake gini sai ka ɗauki irin wannan hadar dan ka raba gardama domin da annabi ya kyale su rigima za a yi ta yi yanzu anas ne zai faɗa a gidansu za a ce su ‘yan madina baiwa ta mai haka sai ‘yan uwan uban shi su kawo su mata dukan tsiya sai rigima ta yi tsanani al'amari ya lalace da haka dole manya su zama suna shiga gaba wajen sulhunta rigingimu musamman idan abu ya shafi abin duniya don mutane suna iya yin komai a kabin shafi duniya wannan fasa abai ke nan zama ina kuma ga sauran mutane Allah shi kyauta za mu saurara a nan sai Allah ya kama darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh